أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yau muna yammaci na ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da hudu ga watan afrilu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da darul Qur'an da ke nan ganyen goda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida wanda muke tsara yi insha Allah ta'ala yau ne za mu rufe wannan karatu da izinin Allah sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa idan muna cikin masu rayuwa Allah madaukakin sarki ya dace da mu jama'a musulmi da mawunta ba a jiya wanda insha Allah ta'ala yau malam zai mai ta mana karatun ta saba'in da takwas fadin Allah ta'ala لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
الله تعالى شيء يعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ألا أنشوة إن الكافر جاء لقسم بنو إسرائيل أليس هرشا النبي داود وعيسى بن مريم لكما النبي عيسى بن مريم ذلك حكم ويا فارني بما عصوا سبود أبن جسك wanda suke yi na sabo wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ƙetare iyakokin Allah kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hana juna ga barin aikata wani mummunan aiki da suka yi ladin sama kanu yaf'alun jir da wannan abin da suke aikatawa ma'ana abin da suke aikatawa ya yi muni kwarai da gaske a nan Allah ta'ala yana ba mu labari ne game da mummunan ɗabi'a da ta'ada ta mutanen bani Isra'ila cewa saboda irin mummunan aikin su Allah ta'ala ya tsire musu albarka in kuwa ka ce Allah ya tsire mutum albarka ma'anar shi shine ya nisanta shi daga samun rahama babu shi babu samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ya zama tabbataccen abu ne a cikin banu Isra'il hatta a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama duk mutumin da ke aikata wani babban laifi babban zunubi wanda yake da tasiri wajen gurbacewa da kuma lalata al'amura na mutane to wannan ba karamin al'amari bane don haka irin waɗannan laifuka suke cancantan tsinuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tsinuwa na kusan mutane biyar game da giya Allah ta'ala manzo Allah ke cewa Allah ya tsinewa mai shan giya da mai tatsar giya da mai tsayar da ita da mai da kwanta da wanda ya zama shi ne wakili mai ainihin wato raba wannan giya ɗin kaga a shi wannan babban laifi ne saboda shan giya kabira ce babban laifi ne haka nan mutumin da zai yanka da ainihin wato sunan wani Allah ya kira sunan wani shaidanin aljini ko ya kira sunan wani wanda ba Allah ba ya shelanta yayin yanka wani dabba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard wa la'ana Allah man sabba walidayhi wa la'ana Allah man tawalla ghayra mawalihi dukkan waɗannan kun ga tsinuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akan irin waɗannan manya-manyan laifuka har ila yau irin masu yin harkar liwaɗi Allah ta dace musu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama a jerin wancan hadisan da ya zo kan masu yin liwaɗi sai da manzon Allah ya nana ta su uku yace wa la'ana Allah man amila amala qawmi lut wa la'ana Allah man amila amala qawmi lut ولعن الله من لعن من فع من عمل عمل قوم لوط معنى الله يتيني ووند أيكة إرن أيك متانا النبي لوط عليه السلام قال ولن أيك وند يجاو متاني أن يمكن وأولن الله سبحانه وتعالى من يجاوز ولن كانوا لا يتناهون قال ولن مفاعلة sun kasance ba sa hana juna gabarin aikata ne duk lokacin da wani ya aikata aiki malamin tafsiri da yawa sun kawo waɗannan batutuwa kamar al-Imam al-Baghawi a tafsirin sa ya kawo haka nan Ibn Atiyya a tafsirin sa Muharrar al-Wajiz shi ma ya kawo wannan bayanan cewa banu Isra'ila sun kasance idan ɗayan su yana aikata laifi to ɗayan su sai ya hana shi amma wannan hana shi da yake yi kawai yana hana shi ne saboda shi yankan uzuri a wurinsa amma gobe idan an haɗu bai hana ya zauna tare da shi bai hana ya ci abinci tare da shi bai hana ya sada zumunci tare da shi ma'ana ba za a nuna wa mai aikata wannan barnan kyama ba ballantana ya nisanci wannan mummunan aiki a ba ruwansu sai su ci gaba da hurdar su da yau da gobe ba kuma za a ƙara hannun shi ba to wannan abin ya ja musu ne ya ja musu tsinon Allah subhanahu wa ta'ala don haka mummunan aiki ne ba sa hana junansu wani mummunan aikin da suka yi su yi Allah ya cetir da abin da suke kasance suna aikatawa na mummunan aiki Allah ta'ala ya tsare mana imanin ku duba irin abin da ake wa falastinawa a yau mutane ne da tsirari an karkashe su an kwaci mafi yawan garuruwan dan yankin da suke na gaza an samu wurin karan tsanafi an gama da su amerika na goyon baya sun yi su hana bal ma taimako suke da banko ba mai faranta jamus duk waɗannan ƙasashen ƙasashen ainihin wato girka da sauran miyagun irin waɗannan ƙasashen gaba ɗaya taimakawa yahudawa suke yi saboda ne sun yi tarayya a kan kafirci dama a duk lokacin da aka ce ga musulunci ya zo sai a ce ga aduwul mushtarak ma'ana ga wani makiyin da kowa yana da wata matsala tare da shi don haka a zo a taro a murkushe wannan maƙiyi ne Allah ta'ala ya tsare mana imanin Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Allah ta'ala ya ce tara kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikin Yahudawa suna jibintan waɗanda suke kafirai waɗanda suke mushrikai لبئس ما قدمت لهم أنفسهم للي كر دا أبن كاونا سو سكا غباتر أن سخط الله عليهم دون وألا ياي مسي ألا تعالى ياي فشي أكنسو وفي العذاب هم خالدون كما سو ما تدوما لأسن أباب الله ولو كانوا يؤمنون بالله أما إن دا كنت فنشي سنة إيماني دا الله والنبي da wannan annabin da Allah ya aiko wa ma unzila ilaihim da abin da aka sauka wa ma unzila ilaihi da abin da aka saukar zuwa gare shi na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mattakhadhuhum awliya da ba su ji kafirai a matsayin masoya ba walakin kathiran minhum fasiquna sai dai mafi yawan su fasikai ne mafi yawancin su fasikai ne a nan Allah ta'ala yana nuna mana cewa dama jarraba wacce Allah ta'ala ya mana shi yasa ya bayyana mana wannan asurtu ali imran cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum tabbas sai mun jarrabe ku a cikin dukiyoyinku da rayukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan shafira kuma za ku dinga jin miyagun maganganu irin na cutarwa ƙwarai daga waɗanda aka bai wa littafi da waɗanda suka ce su mushrikai ne za ku dinga jin cutarwa mai yawa Allah ce wa in tasbiru wa tattaku sai dai idan kuka yi haƙuri kuka tsare dokokin Allah fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana daga cikin manyan manyan al'amura ma'ana dai yanzu yahudawa da ke rayuwa a jikin garin madinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na banu nadir banu qainuqa banu qurayra da garuruwansu da suka tashi haɗin baki da suka haɗin baki da mushrikan garin makka a lokacin da aka yayin ahzab an riga an kori banu nadir an kori banu qainuqa saura banu qurayza to banu qurayza sai suka haɗa baki da kafiran garin makka suka je suka same su ku ba ta faɗi ga sassa mutumin nan mu ya dami yadda ya dame ku abinda zani mu zo mu haɗa ƙarfe da ƙarfe biyu gangan ku har da waɗanda ba ƙabilan garin makka ba aka je wasu garuruwa aka ɗebo wasu ƙabilun larabawa aka tara taro ƙazunzumi mai yawa aka nufo garin madina sai da aka zo wajen sannan Allah ta'ala ya mai da makircinsu a kansu Allah ta'ala ya raba kawunansu da yau mun sun tarihin abin da ya faru a wannan yaƙi kai saboda tsannin tashin hankali sabbin suka shiga har Allah ya ce wa balaghatil qulubul hanajir sai da zukatan suka dinga fita daga kirji suna dawowa ina makoshi saboda tsaban faduwan gaba saboda yawan tashin hankali wanda suka tsinci kansu a ciki amma me ya faru duk waɗannan abubuwan da suka faru Allah ta'ala ya ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira Allah ya mayar da kafirai ya kora su da wannan makincin nasu da fushin su da suka zo da shi na cutar da muminai lan yanalu khaira ba su samu wani alheri ba wa kafa Allahu almu'minina alqitala Allah ya isar wa musulmai mumine wannan yaƙi Allah ce wa kana Allahu qawiyan aziza Allah ya kasance qawiyan mai ƙarfi azizan kuma ya kasance ainihin wato mabuwayi ya ku yan uwa waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa duk lokacin da kafirai suka tashi yanzu ku duba ƙarshen da ake idan an tashi yin wani abu yahudawa sai su haɗa kai da suwa da kiristoci sai haɗa kai da ƙasar china idan ka kalli mafi yawan ƙasan amurka tana cakuɗe tsakanin yahudawa da suwa da kiristoci ko waɗanne irin mutane akwai to haka suke haɗin baki idan an tashi sai a ji a nemi taimako wajen su koriya koriyawa ɗan addinin buda ne su ma mushrikai ne saboda haka kakka taɓa tsammanin a wurin waɗannan mutanen wai musulmi sauƙi zai samu ba zai taɓa samun sauri ba dan za ka zo ka ji a gaba yadda Allah ya raba maganar soyayya tsakanin waɗanda ba su imani da Allah ba su wane ne suka fi ɗan dama dama za ka same su insha Allah ta'ala kamar yadda bayani zai zo da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya lafiya da mu daga jama'a wannan al'amari al'amari ne mai girma kwarai da gaske wanda ya kamata kowane mumini ya shiga kikayinsa Allah ta'ala ce tara kafiran minhum za ka ga da yawa daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna jibintar waɗanda suka kafirta suna nuna ƙaunansu ga kafirai Allah ce da bitta ma qaddamat lahum anfusuhum an gani tir da abin da su gabatar wa kawunansu labitta ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abin da suka gabatar wa kawunansu an sakit Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun Allah ta'ala ya fishi da su sannan kuma za su dawwama a cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala walau kanu yu'minuna billah amma da sun kasance suna imani da Allah wan nabiyyi da wannan annabin da Allah ya saukar wa ma unzila ilayhi da abin da aka saukar mata mattakhadhuhum awliya da bazirge su a matsayin masoya ba walakin ne kafiran minhum fasiquna sai dai mafi yawan su fasikai ne wannan ya nuna maka cewa ashe yin shiru game da laifukan masu yin laifi shi ma ɓarna ne an gane wannan dole ne a kama hannun mai yin laifi a hana shi amma idan mutum ya kama yin laifi aka mishi da sai haƙi denawa to sai a kama shi a kai shi wajen hukuma ta hukunta shi ba daidai ba ne a ce ai a kyale shi shi kenan kowa ya ɗebo da zafi ai bakinsa abin da ya sa wannan laifin zai dinga yin nasu a cikin al'umma har a waye gari ya gurɓata al'umma ne ina fata mun gane wannan jama'a wannan kenan sannan abu na gaba jama'a shine a nan ayar Allah ta'ala yana mana umarni da kyawawan abubuwa kenan umarni da kyawa da hani gaba da aikata mummuna asali ne daga cikin asalin shari'a musulunci dole a sami wannan asalin mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a hadisin Tirmidhi cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an ya'amma minni aw la yushikanna Allah kutuna mahdikum an yab'atha 'alaykum 'adaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum ku dinga umarni da jawa ku dinga hanyar gabarin aikata mummuna ko kuma Allah yana gab da ya game ku da azaba gaba ɗayan ku sannan ku ta roƙon Allah Allah ka yayi mana manzo Allah ya ce Allah ba zai amsa muku ba me yasa saboda ba ku hana juna ga barin aikata mummunan aiki to wannan yana daga cikin mafi girman aikin Yahudawa shi yasa su yau ba su da wani tunani ba su da wani aiki sai dai su sun lalace suna son kuma kowa a duniya ya lalace ya da tafakin su Allah ka sani mana imanin ya koyi uwa abin uku da waɗannan ayoyi suka karantar da mu shi ne banu isra'il suna da dadaddan tarihi na sabon Allah wanda wannan ya ja musu la'ana dama su mutane ne wanda mun karanta su a baya hatta Allah da ya halicce su ba su bashi ba sun ce marowaci ne a wani wurin sun ce ma Allah ma talaka ne su ne na mawadata jama'a mun gane wannan akwai abubuwa iri daban-daban waɗanda suka dinga aikatawa na munanan ayyuka wannan kenan sannan waɗannan ayoyi jama'a sun karantar da mu cewa ashe Allah ta'ala tun kafin wannan lokacin ya riga ya tsere wa bani Isra'il a bisa harshen wa annabi Dawuda da annabi Isa dan Maryamu dan ya sha bakar wahala a nan jama'a annabi Dawuda shi kanshi bai sha ba sun wahal da shi matuƙa don haka munanan ayyukan sun ja musu wannan tsinuwa daga wurin Allah mun gane wannan sannan ga annabi Isa alaihi salam shi ma wannan mummunan aikin nasu ya sa ainihin wato Allah ta'ala ya tsine musu albarka saboda saba wa Allah da suke yi bayan wannan jama'a a ce wannan qur'ani ya nuna mana cewa jama'a a ce da yawa daga cikin banu isra'ili tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a ce akwai kafirai a cikin su kun gane kuwa su kansu ahli kitabun akwai zuwa akwai kafare a cikin su akwai wanda ba su imani ma da Allah Musa ba suna mai ta'annuci da rashin kunya da abubuwa irin waɗannan dalilin da ya sa ma suke kashe annabawa da manzanni kenan idan an yi musu wa'azi sai ce su ba su san wannan ba su ba wanda ya ce gaya musu bakan magana za ka sai su yi kokari su kashe wannan annabi ko su ainihin wato yi musu ta'addanci kamar yadda ayoyin baya suka nuna mana Allah ka zare mana imani sannan jama'a bayan wannan ayoyin nan sun nuna mana cewa Allah baya zaluntar bayi duk wanda ka gan shi ya zama tsidanne ko yana cikin wani halin kakani kayi a rayuwa ya rasa yadda zai da rayuwa to galibi zaka tadda akwai wani abu da yake aikatawa na babban laifi wanda kuma ya kasa tuba ma Allah akan wannan mummunan laifi la'alla bai sani ba kila Allah ya riga ya tsine mar albarka mun gane wannan la'alla Allah ya tsine mar albarka saboda wannan aikin nasa amma bai gane ba misali mutum yana sai da kwaya kaga kwayan nan da yake sayarwa tana da tasiri wajen bi wajen halakar da mutane da yawa zai bata mutane hankulan su wasu haukace wasu daina sallah wasu daina biyayya ga iyaye abubuwa ne irin waɗannan to shi yasa duk wannan ke da ke da nasu jama'a irin wannan Allah ta'ala yake son ya tsinuwa a kansa Allah ka sani mana imanin mu bayan wannan ya koyi ɗan uwa ku sani cewa musulmi ba ya da wani wanda ya kamata ya jibinta sai dan wasu musulmi dole mu bayyana wa juna kauna da soyayya ko da akwai sabani tsakanin mu ya zama dai akwai wani abu na haɗin kai tsakanin mu bai hana zama akwai sabani tsakanin wani da wani bai hana wanda zai hausu wani idan saboda wasu wata mu'amala ta dukiya amma wannan dalilin kada ya zama dalilin da yasa ka dan uwan musulmi don duk duniya ba ka da wani gata wanda ya wuce shi Allah ta'ala ya rabu da mu Allah ta'ala ya ci gaba da cewa la tajidan la tajidan ashaddan nas adawatan alladhina amanu yahuda walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
Allah ta'ala sai ce la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda tabbas lalle zaka samu cewa mutanen da suka fi kowa tsananin gaba da waɗanda suka yi imani su ne yahudawa ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى نعم والذين أشركوا دوتا لكي مشركين دوتا لكي شركة الله ولتجدن أقربهم كما للي تبت ذات سامي مفي كسن شمسو مودة وجنون قونا للذين آمنوا دوتا لكي إيمان الذين قالوا إنا نصارى وتلتشي مو نصارى مو جنتوشي من يسا ذلك بأن منهم قسيسين سبدا أتجنسو أقيما لمي مثلا ورهبانا دماقيا وموتا وأنهم لا يستكبرون saboda kuma kasancewar su ba sa girman kai yayin da suka ji gaskiya daga wurin Allah yanzu ka duba a duniya sura suka fi kowa musulunci su shiga addinin musulunci yahudiya ko kiristoci kiristoci balma a wasu kasashen da ba namu ba kirista yana iya zuwa masallaci ya zo kawai sa kujerarsa ya zauna ana tafsirin sai ya ɗauki kujerarsa ko sai ya zauna a cikin masallaci shi ma ya haka yana jin wani ake tattaunawa idan ya ji wani abu da ya daidai da littafin sai ya dinga ah fa ai wannan abin yana cikin littafin ma ya akai kuma ake samun irin wannan bambance bambancen daga nan sai kawo bincike akan addini sai ga awaye an waye ya zama ya zama musulmi amma tsakanin ku da Allah wannan abin haka ya fi Yahudawa ko zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in banda su Abdullahi bin Sallam da wasu ƴan tsirari waɗanda da ka kirga su da ƴan yatsunka ba kakkaf yahudawan nan gaba ɗaya su annabi ba babu wanda ya je imani da annabi muhammad shi yasa ƙarshe manzo Allah ya sa aka kore su lokacin da yake cutan cutan mutuwa yace gaba ɗayan su a fidda su daga jazirul arab duk wannan tsibirin larabawan ma kada a ga wani arni ragowan kwaya ɗaya dukkan su a kore su kowa ya bar yankin in ka ga wani a nan yankin to kawai bawa ne daga cikin yahudawa a daga cikin bayi wanda aka kamo ne tafiyan yaƙi amma ba dai wanda yake kirista ko wanda yake bai hude ba me yasa saboda manzon Allah ya san ma kirkin su in dai suna nan tare da ku ba za su gushe ba suna muku ainihin wato a zagon ƙasa wajen su ga sun rusa addinin ku sun canza muku ɗabi'un ku daga biyayyen Allah zuwa ga sabansa daga kasantuwa akan bigire irin na annabta zuwa ga bigire irin na kafirci da rashin kunya mun gane wannan to shine Allah ta'ala ke bayyana mana anan sannan bayan wannan idan ka duba da kyau duk wanda baya wani addini na kiristanci aka ce maka ɗan addinin gargajiya ne mai bautan duwatsu ne ko bautan tsumburbura ko bautan gumaka ko bautan dodo za ka same shi shi ma da tsananin nuna ƙiyayya ga suwa ga musulmi wannan Allah ne da kansa wanda ya halicci halittar yake gaya maka ala ya'lamu man khalaqa وهو اللطيف الخبير saurara wanda ya halittar shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta wa huwa al-latiful khabir kuma shi ne nan al-latif mai bin diddigin al'amuran mutane da yadda su gudanar da sha'aninsu al-khabir kuma shi ne nan masani mai ba da labari game da abin da suka aikata to anan sai Allah ta'ala ya bayyana mana karara don haka in za ka classification game da abin da ya shafi ainihin wato nuna a kusanci zuwa ga addinin musulunci ko musulmai to za ka samu waɗanda suka fi kowa ƙiyayya da musulunci su ne yahudawa yanzu waɗannan mutanen na falastini jama'a ba fa laifin da suka waɗannan mutanen me laifin su me laifin su sun yi imani da Allah qul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون شي كان الله كفير من إيمانه to irin waɗannan kiristoci sai Allah ya bada sifan su ta gaba yace wa idza sami'u wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu bi ad-dam' tara أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul irin waɗannan kiristoci idan suka ji abin da aka saukarwa manzon nan tara a'yunahum zaka ga idanunsu tafiyu min ad-dam'i suna zubar da hawaye mimma arafu min alhaqi na abin da suka sani na gaskiya yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna lalle mun yi imani faktubna ma'a shahidina ka rubuta mu a cikin masu shaidawa wama lana la nu'minu billah me ce gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba وما جاءنا من الحق da abin da ya zo gare mu na gaskiya wa naqma'u an yudkhilana rabbuna kuma me yasa ba za mu yi kwadayi ba ubangiji mu ya shigar da mu ma'al qaumi salihina daga cikin mutane salihai kaga da zaran an karanta musu ayoyin Allah sai su kama kuka su gane wannan abin daga Allah yake yanzu ya za a yi mu ma mu samu wannan tagomashi ya za a yi mu samu wannan alkhairi mai yawa me zai hana mu imani tare da masu imani kaga wannan yana nuna mana cewa shi yasa aka ce suna da kusanci wajen kauna ga musulmi fiye da wannan shi yasa a gida guda zaka tada akwai musulmi akwai ba akwai kirista a unguwa guda akwai musulmi akwai kirista kuma ana zama lafiya in ban da irin kiristocinmu na Najeriya wanda aka gama wanke kwakwalansu cewa ba su da wani maƙiyin da ya wuce musulmi shi yasa zaka ga mafi yawa a yankunan da suke rayuwa sun fi kowa yawan da hankali sun fi kowa yawan kai hari su ga sun gama da musulmi sun kwashe dukiyarsa sun yi ta'addanci gare mu kuma duk wannan yahudawan ke wanke musu kwakwalwa jama'a inda a karan kansu ne in ka samu masu ilimin cikin su zasu nuna maka wannan ba ba wahayin Allah bane amma kuma a gefe guda zaka tadda manyan malaman su a cikin cocina suke harzuka su suna ziga su akan aikata irin wannan mummunan aiki Allah kai mana agaji Allah ka tsare mu saboda wannan imani da suka yi sai Allah ya fa asabahum Allah فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الذي يكفر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم
Allah ta'ala yake fa asabahum Allah bima qalu sai Allah ya saka musu saboda abin da suka fada da min jannatin tajri min tahtiha al-anhar da gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha suna masu dawwama a cikinsu wa zalika jazaa'ul muhsinin kuma wannan shine sakamakon masu kyautatawa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirta kuma suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ‘yan wuta, Allah ka tsare mana imanin. Yawan musulmi wannan shi ne gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ƙaddara, mu fassara a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Sai dai idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa Allah ya sa mana cikin masu rai, sai mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya. Dukkanin godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki a farko da kuma ƙarshe. muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da yin aiki da abin da muka saurara muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya sakanka wa kowannen mu da alkhairi ya sa mu daga cikin waɗanda yake amsar azumin su da ibadojin su da dukkanin ayyukan ibadun su ya Allah muna roƙonka ka zartan mana da alkhairi a wannan damuna ta mu ka ba mu damuna mai albarka ka sanya mana albarka a rayuwar mu ka sanya mu daga cikin mafiya alkhairin al'umma waɗanda ke umarni da kyakkyawa da hani ga barin aikata mummunan aiki a kai tsaye akwai jawabai wanda za mu gabatar insha Allah ta'ala a farko dai akwai ɗaya daga cikin limamanmu na juma'a a wannan gari malam musa rufa'i hayin gada wanda yana cikin shine babban limamin masallacin juma'a na hayin gada gashi Allah ta'ala ya bashi ikon zuwa wannan wuri muna masa maraba da kuma barka da zuwa Allah ta'ala ya saka mishi alkhairi ya ƙara rayuwarsa albarka gabanin mu gabatar da wani abu zan so shi malam Musa ya matso wannan kujerar ta kusa dan ja kujerar ya gabatar mana dan jawabi a takaice insha Allah ta'ala ya zo su wannan majalisi samu mai albarka ya sa mana albarka a wannan majalisi malam ta ne tafaddal mashkuran wa ma'jura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد نعم الرسالة الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikon shi da baiwan shi ya ara mana numfashi muka ga wannan rana na rufe tafsirin malam fatan mu Allah subhanahu wataala ya sakanta wa malam da alkhairi tare da alaran ma gaba daya da kuma mu da muka saurara ya bamu ikon aiki da abin da muka saurara a na ya farin ciki matuƙa kasancewa na a wannan majalisi a kamar yadda yake a bara na so na halarci rufe tafsirin amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara ba na haka ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon halarta a wannan karan abin da nake so in dan faɗi kafin malam ya dora shine dangane da abin da ya shafi a haɗin kai da soyayyen juna da ƴan uwanmu musulmai kamar da idan ban manta ba ko a jiya a wurin rufe ko a wurin karatun shi Dr.
abdulkarim ibrahim suleiman ɗaya daga cikin malaman malam bukari da ita shi magana ya yi magana wurin na daga cikin ma'ana abubuwan da malam ya assasa wurin nuna soyayya a tsakanin malaman musulmai saboda haka gashi ma'anan wannan mahallin ma'anan mai da gashi na samu malam yana magana dangane da abin da ya shafi wannan haɗin kai na ƴan uwa musulmai to lallai wajibi ne mu so junanmu kamar da suka sani ma'aikin Allah da kira da aminci ya ce la ta da kullum jannata ta so ne ba za ku taɓa shiga aljanna ba har sai kun yi imani da aka yi wani wanda bai da imani ba zai shiga aljanna ba ko bai aikata ayyukan shi na gari na kwarai da sauransu domin ya rasa sharadi sannan wala ki ko yau ka ta ta ba kuma za ku yi imanin nan ba sai kuna ma'ana sai juna saboda haka kan juna ka nake nan menene wajibi ne ya zama wasu juna to za ka yi magana ya domin yadda shi ma zai magana ya ma dai bayan Allah da kira da abinci sun ya faɗi cewa ba za ku yi imani ba sai ku yi kuna ma'ana kan juna ba da Allah da kira da abinci ya ba ku liket ya ba ku wani sirri wanda zai sa mu so junan nan yace afala adullukum ala shay'in idza fa'altum taraktum bana nuna muku da aiki ba wanda idan kuka ci aikata da ra'ayi sai ya sa ku kula ta junan ku kamar ta kai sun ce eh muna so idan Allah da kira da kuke yake a salamu alaikum idan ka yaka sallama a tsakanin kuna da sallama duk inda kuka juna assalamu alaikum wa rahmatullah in kana sallah da goma assalamu alaikum in kana sallah da ashirin assalamu alaikum wa rahmatullah in kana sallah da talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan ta'ala malamai suka ce bai tabbata ba a cikin hadisin ma ya Allah na kira da nan ci da haka wannan shi ne sirrin da zai sa su juna mu da haka mu ƙara san juna ku soyayya na musulunci yan kwantaka na musulunci ya fi yan kwantaka na jini matuƙar addini bai haɗa ba saboda haka lallai mu so juna mu abu na gaba da zan tsaya a kan shi na yi bayani a kan shi shi ne daga da abin da ya shafi hikimar farlanta azumin wata ramadan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana na daga cikin hikimomin game da Allah subhanahu ta'ala ya faɗi cewa ya yi wa dalilin amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala dalilin min qablikum la'allakum tattaqun cewa Allah madauki sarki ya mallaka mana dukkan wata Ramadan ne saboda a dukkan wata Ramadan ta ƙara mana ta kawa ta ƙara mana tsoron Allah subhanahu ta'ala saboda haka na daga cikin hikiman azumi azumin ya sa mu ƙara tsoron Allah subhanahu ta'ala ta yadda mu koyi darussa da dama a cikin watan Ramadan ko mu tabbata su a bayan watan Ramadan. Mu koyi kamewa daga ma'ana cin abinci, mu koyi yi azumi ke da su dora da yin azumi na lafasiri a bayan watan Ramadan. Mun koyi kiyamun yayi, mun koyi karatun alkurani, mun koyi nacewa mun saba da waɗannan abubuwan. Mun koyi san juna yadda za mu zo mata a majalisi dora da ci gaba da zuwa wannan majalisin a bayan wannan ramada. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin hikimomi na farlanta mana abin wannan ramada. Sannan na daga cikin hikimon farlanta mana abin wannan ramada mawadata su ji irin halin da zagawa suke ciki saboda haka su ji ashe haka ake shan wahala ashe haka talakawa su suke cikin irin wannan halin ko ba wata ramadan ta shigo ba saboda haka wannan ya sa su yi ma wurin infaki wurin taimaka musu a watan ramadan da kuma bayan shugiyar watan ramadan wannan na daga cikin kimin mallan ta mana a dukkan watan ramadan muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin tattun bayi Allah subhanahu wataala ya diga mana bace mai musu rahama marasa lafiyar mu Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya daga ciki akwai yayan mu Allah ya kuma wanda yana fama da rashin lafiya muna ba da Allah subhanahu wataala ya kara mishi lafiya sannan da aka kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh liman muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara shiga al'amarinka ya ƙara haɗa kan man masallacinka kuma ya ƙara muku albarkar rayuwa muna zaune ga malaminmu Dr. Abdulkarim Suleiman Ibrahim ya ƙaraso wannan majalisi shi da abokinsa wanda ya kawo masa ziyara musamman tare da abokinsa kuma abokin karatunsa ya ce kuma malaminsa ne Sheikh Yusuf Sa'id Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ba tare da lokaci ba insha Allah ta'ala za mu saurari kalmomi daga shi dakta da izinin Allah sai sa mana albarka a wannan majalisi namu mai albarka don mu sami tsarabar da za mu tafi da ita tsawon shekaru insha Allah ta'ala saboda wannan shekara ita ce kusan shekara ta ƙarshe da zai yi tafsiri a wannan gari sai dai kuma yadda Allah ya so muna dai fatan mu ƙara ga hatsuwa da shi insha Allah ta'ala a wasu lokutan daban da wasu munasabobi daban insha Allah ta'ala kada ya zama alaƙar ta yanke kenan tsakanin mu da shi muna fata Allah ta'ala ya mana jagora malakin tafaddal mashkur
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya masu ƙara tabbatuwa ne ga Allah ta'ala ma'abucin yabo ma'abucin godiya wanda ya ja rayukanmu zuwa wannan lokaci mai albarka babu shakka ni'ima ce babba ga riski watan ramadana kuma ka azumce shi zuwa wannan lokaci mai albarka muna gode wa Allah akan wannan ni'ima muna kuma roƙon Allah ta'ala ya ni'imta mu duniya da lahira salati da da da tabbata da farin jaka da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayaniyan na ce komai ba saboda tunda malam ya zo muna tare da malam a gida ɗazun sai na sa a raina kawai malam zai yi magana ni sai in bi da addu'a malam malami na ne kwarai da gaske na yi karatu a wajensa kwarai da gaske ba ƙarya zan iya tunawa na karanta riyadu salihi na wajensa ne na al'imamin nawawi saboda haka ina malam addu'an alkhairi malam ya iso ya musharaka da mu wajen kulla tafsiri kuma mu koma abuja tare in Allah ya yarda ina malam addu'an alkhairi yadda Allah ya kawo shi Allah mai da shi gida lafiya abu na biyu wadda kire wadda suka zo kulle suka zo kulle tafsiri zan yi cikakken bayani akan malam Allah yadda duk da na san baya so in Allah yadda zai bayani kun gara an fara wannan draman tun yanzu to da ka zuwa dare zai yi magana akan wannan insha Allah Allah ya mana agaji tafsiri na watan Ramadana babu shakka yana da girma sosai a cikin zukatan mu'minai shi yasa a watan da ba shi ba sai ka tarar da cewa mutane ba su halartar majalis majalisul ilmi galibi a Najeriyanci yana da girma da daraja sosai kwarai da gaske a cikin watan azumi. To amma in azumi ya wuce kuma sai kaga mutane sun wofintar da wato yawan zuwa majalisul zikir. Akwai isnadi da abin nan Khatib al-Baghdadi ya kawo cikin al-faqih wal mutafaqqih duk da malamai suka ce lakin fihi abin nan nau'un min ad-da'f da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce majalisul zikr yana ɗaya daga cikin riyadul janna duk da cewa waɗansu daga cikin malamai sun ce in aka bi waɗansu ƙuruk ɗin ɗaya sashen zai ƙarfafa ɗaya kuma na iya shi a martaban hasan cewa wanda yake son ya zamo ya yi tafiya ko ya zauna a cikin dausayi na aljanna tun daga duniya kafin ya je lahira to ya rizumci zuwa wajen da ake ambaton Allah saboda nan ne dausayi na aljanna a duniya daga wanda ke son ya zauna a cikin dausayin aljanna to ya zauna a wajejuwan da ake ambaton Allah kaga daga cikin riyadul janna da annabi ya ambata cikin hadisi ingantacce akwai maganan cewa tsakanin mimbarinsa da gidansa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato dausayi ne cikin dausayin aljanna
ko zuwa kai kaje ka tsaya wadan kace ina rantsuwa da Allah ina da sai aljanna bara kai ka fara ba saboda haka daga cikin wajejun da ake samu kaji kaman kana dausayin aljanna shine wato hilaqu zikr wajaje da ake ambaton Allah afdalu zikr shine alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun babu shakka qur'ani shine ambato mafi girma da Allah ta'ala ya saukar da shi dukkan wani abin da zaka ambaci Allah da shi to qur'ani shine mafi girma shi sa Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wajahid bihi jihadan min kabira kai jihadi da shi jihadi mai girma saboda qur'ani shine mafi girman abin da zaka ambaci Allah da shi saboda ka lallai idan ka samu bawa ya lizimci zuwa wajen da ake ambaton Allah babu shakka yana zaune ne a cikin dausayi na dausayin aljanna Allah ka shigar da mu shi sa hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da mala'iku da suke yawo awasun wanda suke kewayawa a doron ƙasa idan suka zo suka tarar da waɗansu jama'a sun taru sai su kewaye su har zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala alhali Allah ya san me ake yi a wajen kuma wa ke wajen kuma me suka kewaye amma zai tambayi mala'iku saboda ya kafa musu hujja ya ce me kuka kewaye su ce bayinka ne sun kewaye suna ambaton Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah ya tambaye su ya ce shin akwai abin da suke jin tsoro ne kuma suke kwaɗayi sai mala'iku su ce suna kwaɗayin rahaman ka shine aljanna amma suna tsoron kamun ka da azaban ka shine wutan jahannama Allah sai ce ku shaida da waye da waye a wajen sai a faɗi sunan kowa da sunan babansa wannan dauda ne zakari wannan habibu kaura wannan wane ne wani sai an baci suna kowa da sunan babansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce da su fashhadu ku shaida cewa na ba su abin na wato suke kwaɗayi sa'annan na amintar da su daga abin da suke jin tsoro menene suke kwaɗayi shine aljanna ku shaida na ba su aljanna kuma shaida na tsare su daga wuta mala'iku sai su ce ya Allah wani da wani da wani da wani ai ba a cikin su suke ba sannan kuma su ce Allah ta'ala ya ce eh haka ne ba su a cikin su amma su waɗansu irin mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su baya yin hasara wanda ka koda mutum zuwa ya ratse su to ba zai hasarar raban da yayi musu kaga wannan shi na mana cewa falala na halittan wato hilaqul zikr ya kamata a ce wannan irin yadda aka yi cacurundo aka haɗu haka to ya zama mustamirra walau ba'da ramadan ya zama an ci gaba da wannan irin zama wato koda bayan ramadan ne saboda a ci gajiya irin wannan na wannan arziki masu albarka abu na biyu da zan ja hankalinmu akai shine su masallatayya baki ɗaya a ko ina aka tarar da su su ake a rayar da su masu hikima suka ce kusurwa guda uku ya masallaci wato kowanne idan ɗaya ya rushe masallaci bai iya zamowa kamar girki ne kamar tukunya ne kai da murhu kaga murhu mai kusurwa guda nawa ne galibi guda uku ko in ka rushe ɗaya abin da ke kan shi rushewa zai masallaci abu uku shine ginshiƙin abin da ya rike masallaci suka ce na farko shine wato shi masallacin kansa a samu jagora shine liman kagan an yi masallaci babu liman ai akwai matsala na biyu a samu mamu wanda za su raya masallacin ko ya limami ya zama limami ba da za ya kabbar sallah ya yi sallah shi ɗaya a ce an yi jam'i jam'i yana farawa daga mutum na biyu zuwa sama kaga dole sai an samu mutane kenan to abu na uku shine abinda kuma ake raya masallaci raya masallaci shine murhu na uku wato ginshi ke na uku nama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين wannan su ya nuna cewa raya masallaci yana buƙatar waɗannan kafin a samu wato imaratul masajid raya masallatayya to wannan kowanne yana da gudumawa da zai bayar wajen tabbatuwan wajen idan ɗaya daga ciki aka samu tasgaro baki ɗaya masallacin ba zai zamo akan asasi mai kyau ba shi yasa a can Allah ya magana cewa أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم قوم الظالمين الظالمين في سورة التوبة kaga akwai asas afa man assasa bunyanahu ala taqwa min ashe akwai abin da ake assasa masallaci akan sa shi abin da ke son yi magana akai ba magana ayan ba akwai asasi da ake asasa masallaci a kansa wannan malamai sun kawo guda uku na ɗaya ma su san me matsayin su a masallaci su girmama masallacin su girmama abin da ake yi a masallacin ko duk lokacin da limami ya miƙe su zauna su saurare shi lokacin da aka samu wani zai zo shi yasa daga cikin magabata akwai wanda in ya ga wani zai fita daga shi na zikir sai ya jawo shi ya ce dawo ka zauna ko ba zai fita ba saboda tarbiyya irin nasu imamu na malik ibn anas sai kan yi irin wannan mutum ne wanda ba a yin wargi a gabansa shi yasa ɗalibai na al-imamu na malik ibn anas zaka tarar da cewa su ɗalibai ne na musamman yakan iya sa azani kama a majalisinsa kamar wannan mutumin da ya zo ya tambaya ayin Allah kaga imamu na malik yace ku kama shi ku fitar da shi saboda wargi ne ka zo kana tambaya yanzu to Allah ya yi daidaiton sa yake kaifal istiwa bayan ya amsa yace akhrijuhu min almasjid wanda aka aka samu wasu kawai suka daga shi aka ciccibe shi zai wuce saboda masallaci ba wajen wargi bane saboda haka mamu sai sun girmama masallaci da abin da aka yi masallaci domin sa kafin masallaci ya samu daidaito limami kuma shine jagoran duka to shi kuma wancan abubuwan da ake raya masallaci da su sune kamar haka za a raya shi da ambaton Allah za a raya shi da karatuttuka za a raya shi a tsabtace shi daga dukkan najasa na zahiri da baƙoni da muka ce najasa na zahiri babu wanda zai jefa wani abin da baya dacewa a cikin masallaci ka shafiyo ta kawai ka hurga a cikin masallaci ka susa kunninka ka jefar da shi cikin masallaci ko ka samu wani nahiya cikin masallaci ka yi kaki a ciki annabi ya hana shi yasa wancan mutumin da ya shigo masallaci ya kasanta cikin masallaci sabai suka yi kanshi za su dake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku yi masa tsawa ku bashi bayan ya gama biyan bukatan sai zo annabi ya ce la tuzrimuhu ko kada ku hana shi ku bashi ya kare fitsarin sa bayan ya kare ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi almasajid kaga waɗannan masallatai da ake ginawa la yasluhu fiha shay'un min al-adha aw al-qadar baya dacewa a shigar da shi wani abun cutarwa ko wani abun kazanta a cikin sa kaga najasa ne wannan wani iri wanda za a iya ganin sa na zahiri to me yana najasa wanda yake na batsin ba a shigar da abubuwan bid'a a cikin sa zaka man alimai ne sunan Usman bin Fudi kaga cikin abubuwan da ya kawo a cikin wato Ihya sunna daga ciki yake cewa kada a buga ganga a cikin masallaci kada yake cewa da za a samu masallacin da za a buga ganga bai dacewa ayi wani abu na ibada sai an kwashi kasan saboda kazanta ne wannan to kaga wannan ke cewa duka najasa na zahiri da batini bai dacewa a dauko shi a kawo masallaci na zahiri shine abubuwan kazanta wanda muke gani na batini sune abubuwan da ba wahayi ya saukar da su ba shedanci ne kawai aka shigo da cikin masallaci kaga za a tsaftace masallaci daga shi gabarin su daga cikin abin da ake na raya masallaci har wa yau shine rayuwar jama'an baki ɗaya ya taro a masallaci wanda yake da matsala zai zo masallaci ne aurware masa wanda yake neman aure ya samu aure zai zo wajen malli mai ce to malam na samu aure shi sana daga cikin abin da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa annabin Allah in kana da iya a gidanka ta kai a aurar da ita baka aurar da ita sai ka ga wa annabin Allah ya rasulullahi yata ta kai munzalin da za a aurar da ita kana da ragba a kanta ko kuma kana da izini da za a yi a aura ma wani to kaga wannan kira cewa jagora a matsayin limami jagora ne har cikin gidajen mu al'amuran gidajen mu ma yana iya shiga cikin su wannan shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da cewa ko mutum ya zo da diyarsa ya ce annabin Allah yana ta kai munzalin da zai aurar ya annabin Allah kana da ragba kai annabi ya ce ba ni da bukata amma aura ma wani kaga wannan an bashi matsayi na jagora to shi yasa masallaci santa ne na sabon annabin Allah komi din rayuwarsa a wajen suke duk wanda ya taso ba yana neman wani nan zai zo ya neme shi to lokacin da ya zama masallaci an kayatar da shi an sa irin wannan duk abin da za a sa an sa amma kuma sai ka zo masallacin ka tarar babu kowa to ba a rayar da masallacin ce saboda zuciyar mu baya masallacin na faɗi a wani waje nake cewa daga cikin abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutanen da za a sa su karkashin inuwar al'arshin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid mutumin da zuciyarsa ke damfare da masallaci in ya fita yana tunanin yaushe zai dawo masallaci to kaga rayuwarsa na cikin masallacin shi yasa yanzu zuciyarmu na gidajenmu ne da ofisoshinmu da kasuwanninmu da ka fita kana Allah Allah ka dawo in ka fi gida ma can zaka kira mai gadi ba wani abu ko yace eh ba wani saboda nan zuciyarka take amma masallacin Allah ba ruwan karshe kaga zuciyarka baya ciki to sai ka mayar da masallacin ana rayar da shi kafin masallacin ya zamo zukatan mu na nan ɗaya a masallaci shi kuma jagoran masallaci shine jagoran jama'a shine jagoran wancan duk abin da za a yi a masallaci yana ƙarƙashin kulawarsa to kuma gwargwadon yadda kuka kula da jagoran ku gwargwadon mahimmancin da za ku ba masallacin shi yasa mutanen da suka fi kowa kulawa da masallaci zaka tarar da masallatayyansu nan ne rayuwarsu naga wata masallaci a Uganda abinda suke yi a wajen shine har suna da mini bank a wajen malam sun bude wani banki da ake zuwa yan goyin da wane ne suna yin irin haya purchase din nan mutum in ya zo zai zo ya rijista da masallaci za a karbi masallacin a hannunsa a za a karbi abin da zai yi rijista zai rika kawo kaza kaza in ya tara adadin kuɗi ya kai kaza masallaci za ta sai mashin ta bashi ya je ya yi abin da zai ya dawo da shi kaga masallaci ya zama rayuwarsu ba su zuwa banki su je su ci bashi wanda yake son ya karbi bashi zai tara kuɗi a masallacin sa'annan zai zo ya karbi bashi ya mayar da shi percentage kaza ne zai mayar percentage kaza ko masallaci ta yi masa rayuwansu yana ɗaure a cikin masallaci saboda an samu kyakkyawan tsari da kyakkyawan gudawa to yau abin da ya raba masallatai mu da mu shine mu ɗauka masallaci daban kuma rayuwa daban duk in ka je ka karanta first universities na duniya za ka tarar cewa daga masallatai aka fara su jami'o'i na duniya daga masallaci aka fara hatta jami'atul azhar daga masallaci aka fara ta saboda mutane sun tattara rayuwarsu ya dawo cikin masallacin sun yadda cewa tsarin rayuwarsu ba zai inganta ba sai sun inganta cikin masallatai yanzu saboda ka in masallaci ya gyaru ya inganta mu'amala ya kyau a masallaci sai ka tarar da gidaddaji da unguwanni da jami'o'i da kasuwanni sun yi kyau a baya ba nesa ba baka iya buɗe shago a kasuwa sai ka zo wajen mala ya karanta maka kitabul buyu me yasa saboda ba a yadda ka buɗe shago a kasuwa baka san dokokin kasuwanci a musulunci ba kaga masallaci ne ta gyara kasuwan to shi yasa ina za mu fara gyara sai mun gyara masallatai mu idan mun gyara masallatayen mu rayuwar mu zai inganta rayuwar mu zai kyau mun ba masallacin muhimmancin da ya dace da shi zaka za ta kaita anan wasu maganganu na san malam zai faɗi insha Allah ta'ala za a ba malam dama insha Allah ta'ala Sheikh Yusuf Sa'id Muhammad insha Allah ta'ala zai samu dama shi ma ya ce wani abu insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Sheikh Yusuf Sa'id bismillah بسم الله يا شيخ أعوذ بالله السميع العليم رب العرش العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على المصطفى وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya suna ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iko yadda da amincewarsa ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma su ‘yan uwa malamai da suka shirya waɗannan abubuwa Allah ya saka musu da alkhairi malam da ya zo ya yi jawabi wannan kar ku ɗauka ya wani abu ne serious tun abu ne irin na yara haka a ce ana kaza da kaza ba wani karatu ba so that is by the way maganganu sun gabata kawai ni ɗan abin da zan ƙara ganin cewa mafiya yawan waɗanda muke nan matasa ne to ita rayuwa tana da abubuwan tsoro da yawa a cikinta ba yaya aka fara ne damuwar ba yaya aka kare shi ne damuwa don haka shi mumini mutumin da ya samu kansa a tafarki na, na bin karantarwa da ƙoƙari akan addinin musulunci to fa yana cikin struggle yana cikin kullum a jayayya yake tsakaninsa da shedan dole ne sai mun dage sai mun ci gaba da addu'o'in Allah ya tabbatar da mu. Akwai abubuwa masu tsoro cikin kissoshi da suka gabata akan mutanen ƙwarai, wanda daga ƙarshe aka samu akasi suka zame. To, kaga mu ba za mu so a ce mun kasance a cikin irin wannan ba. Misali, ana ba da kissa ta Abdullahi bin Sa'ad ibn Sarh wanda sahabi ne yana daga cikin marubuta na wahayi kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mutum yana daga cikin waɗanda suke rubuta wahayi a sahabin ma ai shi grade 1 ne ko ba haka ba yana da wani matsayi akan sauran sahabbai sai gashi an ce Abdullahi ibn Sah yayi ridda iyazan billah saboda me saboda zamewa da shedan yake ya dashi daga cikin dalilan da aka bayar kamar yadda ya zo cikin asbabun nuzul na al-Imam al-Walidi duk da cewa malamai sun ce bai inganta ba amma dai maganar riddarsa ta inganta shi a asbabun nuzul cewa yayi ana rubuta wahayi an saukar da ayoyi cikin suratul mu'minun inda Allah subhanahu ta'ala yake bayanin halitta yadda ya yi halitta cewa ya halicci mutum ne min sulalatin min tsin ko sannan ya sanya shi nutfatan fi qararin makin sai kuma ya jero matakan yadda ya halicce shi har ya kai ƙarshe fa sauna al'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ma ibnu abu sarh wannan sai ibnu abu sarh yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka nan ku aka saukar mun da ayar shi tun kafin a faɗa sai usulubin ya burge shi sai ya faɗi wannan don girmama Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka ku aka saukar sai ya rubuta daga nan sai doubt sai kokwanto shakka ya shiga zuciyarsa in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ake masa to shi ma kuwa ammar wannan wahayi in kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama tsarawa yake yi to shi ma ya iya tsarawa don haka sai ya yarda sai ya bar ya gudu daga Madina sai ya koma Makka wasu daga cikin malamai suka ce wannan kissa bata inganta ba saboda akwai alkalbi a ciki wanda ittifaqan malaman hadisi sun ce makaryaci ne amma dai ibnu abu sarh yayi ridda abdullahi ibn mas'ud bin abbas yake cewa shedan ya rinjaye shi yayi ridda wanda ranar fatahu makka yana daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jinin su ya halatta ibnu abu sarh yace duk inda aka ganshi a makka a kashe shi to dan uwa ne na Usman ibn Affan min ar-raba'a ko wajen shayarwa an shayar da su tare don haka ya zama dan uwansa sai ya lallaba sai ya samu Usman ibn Affan sai ya roke shi saboda in wantaka Usman dan Affan ya dauke shi ya kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake yin mubaya'a daga nan ya samu kariya ya dawo cikin al'umma ya zauna wanda ya rasu bayan sallar asubahi domin ya roki Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ya sanya aikinsa na ƙarshe da zai yi a duniya zanto sallar asuba so ya yi sallar asuba a sallar asuban ya yi sallama ɗaya kafin ya yi ta biyu Allah ya zare ransa so kaga shi Allah ya taimake shi ya zane amma kuma ya dawo ni da kai ba mu da tabbacin in muka yadda muka zame ko za mu iya dawo to yaya zame yi dole ne mu rika struggling dama ita rayuwar mumini haka take kullun da'in ja ne tsakaninsa da forces na darkness waɗanda suke so su zamar da shi yau kuma wannan rayuwar cike take da waɗannan forces akwai yan boko akida waɗanda in suka ga ka kama addini ma suna ga kai ka halaka ne a duniyance akwai free thinkers waɗanda su ba su yadda ma cewa akwai wani abu da yake na tsarin addini ba akwai mutanen da ba su yadda ma da Allah ba kuma yau a arewacin Najeriya matasa suna tafiya akan wannan tsarin akwai yaron da na sani mahaifinsa ɗan uwanmu ne yanzu nake baka labarin Bala Muhammad ɗan shi Mubarak Bala Muhammad ɗan uwa ne wanda duk wata hidimar addini da shi muke za a gan shi kan gaba yana rubutu a Daily Trust shi ne darakta na daidaita saho a Kano lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau mutum ne mai addini kuma gaskiyar magana tsayayye ne amma sai ga shi ɗansa daga zuwa karatu nan ABU ya karanta chemistry Mubarak sai ya zama ya yi watsi da addini cewa babu ma Allah babu Allah shi bai yarda da Allah ba kuma yana nan akan wannan akidar har yanzu an yi rikici da shi a nan Kaduna akan shari'a yanzu haka yana gidan yari wasu suna ganin cewa wasu forces na yammacin duniya sun zo ma sun sa an sake shi to kaga irin wannan yaro ne wanda ya taso da tarbiyya kuma da karatun addini amma da ya zo ya haɗu da wasu sai suka wanke masa suka yi brainwashing ɗinsa ya zanto sun sauke shi daga kanmu so kaga muna buƙatar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwarsa shi da kansa wanda mun tabbata ba zai zame ba amma sai gashi yana addu'o'i na Allah ya tabbatar da shi to yaya ni da kai don haka kada mu yi gadara cewa ai a yanzu muna kan wannan tafarki eh muna kai alhamdulillah to yaya za mu yi mu tabbata akan tafarki domin innamal a'malu bil qawatim ayyuka ƙarshen su ne Allah yake la'akari da su ba farkon ba idan mutum mutumin kirki ne a farko a ƙarshe kuma ba mutumin kirki ba babu amfanin farkon ya rushe yanzu mutum yana yin shirka ta rushe masa ayyukansa ba haka Allah ya faɗa wa manzon sallama wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta me zai faru la yahbaqanna amaluk idan mutum yayi shirka sau ɗaya sai ta yi waiwaye ta rushe masa duka ayyukansa ya yi shekara arba'in hamsin yana sallah yana kaza yana kaza shirka ɗaya sai ta rushe su therefore mu yi ƙoƙari mu dage ya zanto akwai abin da muke kallo muna shakka muna tunawa muna jin su an ba da labari daga ƙarshe wani mutum sun yi shekara arba'in da matarsa bature ne ba a taɓa samun wata matsala a tsakaninsu ba don haka lokacin da suke bikin cika shekara arba'in 40th anniversary na aure sai aka zo ake tambayarsa menene sirrin don mutane su su kwaikwaya sai ya ce to wani abu ne ya faru tun lokacin farkon yin aurensu sun tafi abin da ake ce ma honeymoon sun je yawon shakatawa da amaryarsa da suka je yawon shakatawa suka sauka a wani gari sai suka tafi bayan sun sauka a hotel sai suka tafi bakin teku da suka je bakin teku sai suka ɗauki hayar dawaki doki ya hau doki ita ma ta hau suna galopin a bakin teku sai aka yi rashin sa'a sai dokin da matar ta hau sai ya kada ita sai ta tashi a cikin yashi ta karkaɗe jikinta ta shafa jikin dokin sai ta ce this is your first sai ta sake mountain ta hau kan doki ana cikin galopin sai doki ya sake kada ita ta tashi ta karkaɗe jikinta ta ce this is your second sai ta sake hawa doki a karo na uku sai doki ya kada ita da ta tashi sai ta irin jakarsu ta mata sai ta zuge zi sai ta zaro bindiga sai ta harbe dokin wannan abin ya tayar wa mijinta hankali sai ya sako daga kan dokin sai ya tsalle ya sako yaya zaki haka wannan doki ai dabba ne kaza da kaza sai ta yi murmushi ta ce this is your chest yace to tun daga ranar shikenan aka samu zaman lafiya
Allah ya saka da alkhairi shafi su jazakumullahu anna khairan duba da yanayin lokaci dakta akwai waɗancan yaran da ke bayar da albamu ne waɗanda suke yin daura a wannan masallacin tun daga farkon ramadana har zuwa yau akwai waɗanda sun kammala haddasa sun yi haddan ƙur'ani na wasu ahzab tun daga farkon ramadana zuwa yau akwai wasu daga cikin ƙananan yara wanda su ma sun yi kuma bayan nan sun yi hariya wasu sun yi haddan hukumatu a kai da awam da sauransu da shi da mun so su yi mana karatu kaɗan to amma muna dubi da yanayin lokaci tun da shi ta riga ta wuce muna ganin za mu bashi kawai insha Allah ta'ala sai zuwa dai wani lokaci in Allah ya kai mu da izinin Allah na'am ya ce ai muna dube ne lokaci ne sai dai to ba ne insha Allah ran hali ya Abdullah bismillah bismillah sai ka kashi bacci sai ka rafi hamsin nan to je kasin da ba za ka iya jika jika zo ina maryam ahmad shi ba za ki to ina ina ina mamaki sunna wuce lagi
na gaba ni maki بارك الله فيك فيها واقع مسباه بسم الله za ka yi? Masha Allah. To ba hawa bari ya yi sai ki karanta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا رب ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
ما شاء الله حسبك جزاك الله خيرا نعم بارك الله فيك يعوى نعم هو مسباه نعم
وإذا ألقوا منها ومن الأولياء تقوى لا تدعوا اليوم هو واحدا وادعوا هو كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
hasbuki jazakallahu khairan galan waɗannan su ne wani bangare na ɗalibai waɗanda suka yi wannan daura a wannan masallaci bayan nan kamar yadda muka faɗa akwai mawdu'atul ha'iyya da mawdu'atu aqidatul awwam wanda suka yi haddanta muna fata Allah ta'ala ya rayuwar su albarka Allah ya saka da alkhairi akwai jawabi da ya kamata shugaban ah, kwamitin wannan masallaci yayi amma baya kusa amma na ga mataimakin shugaba yana nan saboda haka za mu so shi ma ya zo ya tofa albarkacin bakinsa a wannan taron insha Allah ta'ala bari ta fadl mashkur ma'juha eh ga ga wannan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk da dai ban shirya wa wannan bayani ba abin ya same ni abin da tura suke cewa impromptu wato ba tare da sani ba dama ga al'ada shi shugaba shi ike zuwa ya gabatar da wannan wato jawabi na godiya to Allah cikin ikonsa kuma shi shugaba ya samu dama halittar nan ba sai kuma ni na zo- na zo kuma a bisa gaba to abin da zan ce ta farko tukuna muna godiya ga Allah subhana- subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko halattar wannan wuri mai ɗumbin albarka wanda shi Allah kaɗai ya bar wa kansa sani irin albarkan da ke wannan waje a sannan abu na biyu muna miƙa godiyanmu ga shi malam buhari da irin dagewa da jajircewa da ike yi wajen ganin lalle wannan masallaci ya ci gaba da wanzuwa da tafiya kuma gaskiya muna mishi godiya irin karatuttukan da ike yi a nan ba wai musamman saboda watan ramadana ba ko gabanin wannan watan malam yakan nan ɗauki lokacinsa yana aiki a zariya ne zai ɗauki aikin lokacinsa ya zo ya gabatar da karatu- karatuttuka a wannan masallaci domin jama'an wuri su amfana su fahimci addini su san yadda za su bauta wa ubangijinsu bisa ilimi to yana wannan hazaƙa yana wannan kokari dole ne mu yaba mishi don ba abu ne mai sauƙi ba akwai risk wato haɗurruka da mutane suke ɗauka ko tafiya ma a hanya wani abu ne to mun gode wa mana kuma muna mishi fatan Allah ya saka mishi da mafi fificin alheri ya kuma ƙarfafi zu- eh, zuciyarsa da gwiwoyinsa wajen ci gaba da wannan ah, aiki na alheri mu kuma 'yan kwamiti nauyi ne wani ɓangare wanda Allah mu mana ɗaura mana dole ne kamar yadda shi doktor ya bayani shi masallaci dama dole ne sai da waɗannan murhu da ya ce guda hudu dole ne in ba ɗaya to masallaci ba zai yi ba duba da yanayinmu da muke a wannan unguwa kun ga da ahalisun nan ba wani yawa muke da su ba wannan abu ne wanda suke kowa ina iya gani ina iya shaidawa to kaga ya zama dole ne mu yan kwamiti ɗin, mu masallata wannan masallacin mu daɗa ɗaure bel wato ainihin kwankwaso mu ci gaba mu zafafa mu ƙarfafa niyya mu ci gaba da tsau- yin sallah a masallacin domin wani sa'i tsakani da Allah za ka zo masallacin nan billahi azim za ka zo masallacin mutum ɗaya ne za ka kaza a masallacin nan especially sallan azhar bar kowa ya fita nema za ka samu mutum ɗaya ne a masallacin nan shi zai zo ya kira sallah shi zai zauna ya ɗan lafa kuzinsa shi zai tashi ya tada ya kwama ya yi sallah shi kadai kafin ya kammala ne wani sa'i za ka ga mutum ɗaya ko biyu sun zo sai a hana saboda mai karancin mu to amma duk da haka gashi muna ganin alheri wasu wanda ba mu ba ma sukan zo su zauna da mu saboda ɗabi'u masu kyau to don haka ya kamata mu ƙara jajircewa duk lokacin ka samu kafa ko kana wajen aikin ka ne ka za ku kai sallah a masallacin nan ganin yadda mutane suke sallah a masallacin nan shi zai sa mutane su rika zuwa ana daɗa samun haɓaka samun abin nan sannan abu na ƙarshe da zan ce su su doktor da suka zo alhamdulillah da suka zo sun yi bayani kuma ina fatan kowannen mu ya tsinci abu ɗaya ko biyu dai mai amfani a bayan da suka yi na farko maganan haɗin kai wanda babban al'amari ne ga al'ummar musulmi ba nan samu naka ba ba kaduna ba ba najeriya ba gaba ɗaya duniya da world over dole ne sai da haɗin kai in babu haɗin kai gaskiya abubuwa baya da za su yi yadda ake bukata dole ne sannan abu na biyu shi malam ya yi bayani akan wato gani ga wani ya isa wani tsoron Allah bayanin shi na ƙarshe da yake nan zan yi abu na game da namiji da mace wanda suka je honeymoon suka zo ga abin da ya faru kun gani abin da matan ta da dauki so uku ya yi sau ɗaya da sai sai first time so biyu sai second time so uku ta fito da bindiga ta harbe shi shi mutum yana kallo yana ji ɗaya da ce ake kuya wancan ya dabba ne ta ce this is a first time kun ga ya nasu eh wani haka gaskiya alhamdulillah ina godiya ba zan ɗauki lokacin ku mai yawa ba na gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ƙarshe muna godiya ga su ɗan kwamitin wannan masallaci da ƙoƙari da suke ta yi wajen gudanar da al'amura game da ganin wani tafsiri ya gudana kamar yadda ya yi a wannan wata Allah ya saka kawo kowa da alkhairi sannan muna ƙara godiya ga su jama'a wannan unguwa waɗanda suke ba mu kunnuwan sauraro musamman ‘yan uwa mata da ke gidaje da sauran jama'a Allah ya sakan kawo kowa da alkhairi Allah ya sami tarayya a cikin lada nan za mu dakata insha Allah ta'ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وأعمالنا وجه غيرك وسواك نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ اللهم شهد في العلم أركاننا اشرح به صدورنا ونور به قلوبنا واجبر به كسرنا وقو به سلطاننا واستجد به ألسنتنا وخذ به بنواصينا بما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم عليك بالذين يقتلون ويقاتلون المسلمين بغير الحق اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yalla jama'a akwai sanarwa da na manta ban yi ba akwai rufe tafsiri